الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 15 ga watan al-muharram manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas dare da sha shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da ɗaya daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi karatun da fudilatul allamatul albani ya mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam muna ƙarƙashin kitabul iman a babin da ke bayani akan kaba'ir a inda muka karanto hadisin annabi a ciki muka ji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gaya ma al'umma cewa su nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa a inda mun fara tattauna gabobin wannan hadisi a karatun da ya gabata za mu tashi inda mai ruwaya ya ce ƙalu ya rasulallah wa mahunna sabai suka ce ya manzan allah su waɗannan rikirkitattun zunubai masu hallakar da mai yin shi ka yi mana bayaninsu mala ya ce sa'alo an tabiye ha sun yi ma'annabi tambaya ne domin neman ƙarin bayani akan waɗannan zunubai guda bakwai da ke jefa mai yin su cikin haɗari وبه تتبين الفائدة من الإجمال ta hanyar irin wannan tambaya ne dunkulallun fa'idoji da suke cikin dunkulallun ilimomi ake fashe su kun gano wannan da kyau yanzu wannan tambayin da sahabbai suka yi ma'annabi ai in kun kalle bayanin farko da annabi ya yi saba'ul mubikat ya ce kaga wannan ijimali ya yi ya zo da abin a dunkule ne tambayin da sahabbai suka yi to fa'idan da za su tsinta a cikin wannan tambaya shine za a zo masu da gamsassun bayanai dangane da abin da suke bukata isa yana daga abu mai kyau a duk lokacin da ɗalibin ilimi yake gaban malamin shi malamin ya zo da bayanin da bai gane ba to abin da ake so gare shi shine ya tambaya mala ce wahiya an yi taɓalla al-mukhatibu li bayani hazal mujmal shine abin da ake so shi wanda ake magana da shi ya nemi a mai bayani na waɗannan dunkulallun al'amara idan kana zaune gaban malaminka sai zo da bayanin da yake cure a dunkule mulmule waje ɗaya da kai baka gama fahimtar abin da malin yake nufi ba to sai kai mai tambaya daidai ko da kalmomin hausa da ake maka wa'azi da shi da malaminka zai yi amfani da wasu kalmomi wanda kai baka gane ba to abin da yake wajibi a nan ka tsaye da malanka mai tambaya akan wannan abun kusa abin da malamai masu tsarin karatuttuka irin wannan suke guda game da baiwa mutane daman yin tambayoyi a tsakiyar karatu bai wuce abu ɗaya shine sauka daga asalin abin da ake yau da wani zai tsaye da malami ya tambaye shi dangane da menene mujmal sai aka tsaya aka yi mai bayanin mujmal da abin da yake da alaka da shi na mu bayyan ko mu fassar to wani kuma sai ga ai an bude kofan tambaya ne sai koma yana tambaya dangane da matsalan zakan kono wanda kuma ba ita yake tattaunawa ba amma da mutane za su tsaya kan maudu'i babu dalilin da zai sa ana karantar da ku za a faɗi maganan da baka gane ba kuma ka ƙi magana ko ka ƙi tambaya a kai allah ya taimake mu mahala ya ce li'annahu iza ja a mubayyinan min awwali wahala domin idan ya zan daga maganan farko an zo da bayani to kaga baka da bukatan kai tambaya ai lam yakun lahu talaqi wal qabul kama idza ujmila summa bayyan malai yace idan malami yazo karatu a karan farko sai yazo da bayanai ware wake a fili karara to ba zai taɓa yiwuwa ga wanda yake koyan karatu ya ƙara fa'idantuwa da wannan abin da ake koya mai ba musamman idan aka zo da abin a dunkule sai kuma aka zo da fashin baki a baya an gano wannan da kyau ko kamar yadda Allah ya ce alƙari'a sai ce ne wa ma'adaraka malƙari'a kaga alƙari'atu da hal ataka hadithul ghashiya duk waɗannan an zo da bayanai ne a dunkule sai aka zo da kaman tambaya da ansa su'alun wa jawabun sai kuma aka yi bayani dangane da siffofin alƙari'a ko alghashiya da sauransu an gane abinda mala yake so ya gaya mana a nan shine ne kaiwa matuka na jefa saƙo da dasa abin da ake so a dasa a cikin zuciyanka yana samun karɓuwa ɗari bisa ɗari idan a farko an zo da abin a dunkule sai daga baya aka zo da fashin bakin shi hankalinka zai fi bayuwa zuwa ga waɗannan abubuwan yanzu mu duka mun ƙosa mu ji waɗannan saba'ul mubiƙata an gano wannan da kyau ko? to abin da ake so a gaya ma kenan Allah ya shiryar da mu malai ce kana sahabatu radiyallahu anhum ahrasun nasi alal ilmi sabon annabi sun kasance sun fi kowa kwaɗayin ilimi an gane duk wanda kake ganin yana da kwaɗayin ilimi sabon manzo Allah sun fi shi shi sa duk wani fage na tambaya sai ga sun yi shi yasa qur'ani ya ciga da ba da ansan tambayoyinsu yas'alunaka anil anfali yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahidi yas'alunaka anil yatama yas'alunaka ma za yunfikun kun gano wannan suna yawaita me tambaya sun fi kowa kwaɗayin ilimi wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza alqa shay'a mubhaman domin shi annabi duk sanda yayi bayani a dunkule talabu tafsiruhu wa tabyinuhu sabe suna neman fassara da kuma bayani dalla dalla falamma hazzarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dai anan ma bata sake zanin ba a lokacin da annabi ya tara su ya tsoratar da su minas saba'il mubiqat daga ababen nan guda bakwai masu hallakarwa qalu zalika sai sahabbai suka ce wa ma hunna sun faɗi wannan ne li'ajali an yajtanibu hunna domin a yi masu bayanin su don su nisance su fa akhbarahum to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ba su labari an gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye qauluhu a cikin hadisin yace wasihiru ko za akwai abubuwan da muka ambata a baya ko mun riga mun yi sharhin su ba da bukatun yanzu kuma sai mun ƙara maimaitawa cikin abin da ban tattauna a cikin wannan babi na kaba'ir ba akwai sihiri mala ya ce a sihiru walkahana sihiri da bokanci kun gani menene sihiri malin zai zo ya mana bayanin shi shine yi ma wani agumu ko wani kulumboto ko wani makaru wanda zai kama shi ya cutar da shi bokanci kuma sau da dama boka yana iya ɗaukan ma'anan arraf arraf shine mai ba da labarin abin da za a yi gobe boka ma na haka arraf yana bayanin wani abu da ya bata boka ma yana yi shi yasa sau da dama aljanin da suke zuwa satoji suna ma'arraf da alkahin aiki ne shi asahir bai da alaka da aljanu su je sama su zo mai da labari shi matsafi ne yana aiki da aljanu ne wajen a cutar da wani ko a cutar da wasu an gano wannan da kyau ku ta hanyar sa soyayya ko sa ƙiyayya ko wani abu can daban ko a haukata wani ko a same rashin lafiya ko a same takhayili ko a sanya mashi humuli da dai sauran abubuwa da suke yi to sahir shi ke wannan amma shi kahin so da dama boka ana zuwa wajen shi ne a ce to ga kishiya nan ta yi kaza kaga anan boka yana aikin wa sahir so da dama mutum zai iya zuwa ya ce da Allah a duba mai siyasan da zai shiga shekara ta 2019 akwai sa'a to bai zuwa wajen sahir wajen wa yake zuwa wajen kahin ko arraf idan aka sace wa mutum dukiya ko aka yi mai wani abin da ake son a gano abin ta hanyar tsafi to ana zuwa wajen kahin ne ko wajen arraf amma idan mutum ya zo ya ce yana son a rufe mai idan masu zaɓe domin idan an zo gaba ɗaya a jefa mai ƙura'a to baya zuwa wajen kahin yana zuwa wajen waye wajen sahir kun gano wannan da kyau ku shi mai sihiri shine zai yi abu bai yi baka ɗauka yayi an gani yanzu idan boka ya kware ya goge zai iya zuwa kana haka za ka dangwala ƙura a waje kaza wallahi sai ka ga kamar nan kake dangwala sai ka je wani wajen da ba nan baka dangwala ta sai an zo irgawa kuna sa rai unguwanku gaba ɗaya jam'iyya kaza za ku zaɓa sai ga wannan jam'iyyan ko ɗaya ba ta samu ba ana irga ku ga ai digga inda kuka dangwala kuma ga dangwalawan karara lokacin wannan rufa'idan da aka yi muku ya me ya tafi domin za a iya saitin shi rufa'idan cewa ya tasiri lokacin jefa ƙura'a lokacin da aka zo irgawa fa to kuma sai ya ɓace duk ku gama a kasa a raka a tsare a jira a faɗa sai a ga kishiyan abin da kuka zaɓa ne kuma ya bayyana kuma ga sha fili in kadin rida ne ta yi ridin komi an gani to wanda yake wannan aiki shine wa sahir Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace annan masdarahuma wahidun da as-sahir da al-kahin masdarin tsafinsu da sihirinsu da kulumbotonsu iri ɗaya ne an gane sos da suke samu abubuwan shirmansu to waje ɗaya ne an shayatin suna samun wannan daga shedanu ne alladhina hum akfarul khalqi shedanin da suka fi kowane halitta kafircewa an gane to sai kuma mutumin da ya fi kowa kafirci cikin jama'a shine wanda yake ɗaukan sana'an bokanci da tsafi wanda ya fi kowa rashin arziki kuma shine wanda yake wanke kafan shi ya je wajensu an gano wannan da kyau ku to wannan ya fi kowa tsiya ya fi kowa taɓewa ya fi kowa kangarewa ya fi kowa zama la'ananne yasa annabi ya ce man ata kahinan aw arrafan wanda ya je wajen wa boka kaga boka sahir ya shiga ciki sai ce aw arrafan ko ya je wajen wa wajen dan duba fasa alahu ya tambaye shi akan wani matsala kuma ya gazgata shi kan wannan matsalar annabi ce faƙarar kafara bi unzila ala muhammadin wannan kai tsaye ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammadu da shi an gano wannan da kyau ku shi sa malin da yake cewa masdarahuma wahidun masdarinsu da suke ɗibo wannan shiriri can nasa ɗaya ne wa a ghashul khalqi lil khalqi kuma boka da shi da sahir sun fi kowa yi wa mutane algushu da yaudaransu da cutar da su da ha'intansu an gano wannan to ina ne masdarin sos na samo wannan hanya na tsafi da sihirinsu ya suke neman wata hanya boka yake bi ya samu aljanu waɗancan da aka ce mafiya kafirci su taimaka mashi wajen kafircin shi haka wanda zai zo maka rufa'ido ko ya sihiri ko ya kaza ta yaya yake bi ya samu waɗannan aljanu da za su zo su taya shi wannan aiki da yake yi shi na takaice a sheik wahid abdulsalam bali cikin littafin shi asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar malamin ne ya faɗi diyan da al'amarin nasu yake ba duka hanyoyin ya faɗi ba ya ɗan tsakura wannan littafi alherin Allah ya kai ga shekul albani ya karantar da wannan littafi cikin kasa tamanin da takwas an gano wannan da kyau ku ala albani a lokacin rayuwar shi Allah ya gafarta mashi mala ya ce ba'adu wasa'ilis saharati fi taqarrubi ila shaitani ga wasu hanyoyi da as-sahara kaga as-sahara kana iya cewa wal kahana ‘yan sihiri da bokaye wasu daga cikin hanyoyin da suke bi domin neman kusanci zuwa ga shaidanin aljani domin idan suka zo suna neman su isa fadan shaɗanin aljani bayan suna bin fadawan ba ne suna zuwa wajen oga kwata-kwata ne shi oga kwata-kwata shi za su je su signing agreement na contract ɗin a rubuta mou dawa da shi oga cewa ga abin da mu ko a ce ga abin da su bokaye da masu sihiri suke son a rika masu su kuma aljanin za su ce ga abin da su kuma suke son a rika masu muƙabil na hidiman da za su yi kisa ina gaya muku bokaye da suke ba da labaran abubuwan da zai faru na duba da sauransu da su da aljanin da ke masu aiki ba ƙaramin wahala suke sha ba gane in ka neman ɗan ƙunan baƙin wake na farko to aljani ne na farko shi ne domin shi zai taka ɗan uwan shi ya je sama domin neman ya saci ji kuma tintin suna tattakawa su je sama don neman satan jin amma lokacin da aka aiko annabi ne sai tsaro ya aka ƙara tsaurara shi sai ya zama ba kasafai suke zuwa su samu wannan bayanan ba sai sun shawuya shi yasa wanda ya ji maganan da mala'iku suke tattaunawa a cikin sama don ya san harkan ta sai da rai ne kun gano wannan da kyau ku nan da nan sai ya gaya mana kusa da shi wancan ya gaya mu wancan wancan ya gaya mu wancan don akwai yiwuwan yula ta zo ta barar da shi ko ma ya rasa ran shi ko ya na ƙasa amma me yasa suke aikin abubuwa ne guda uku na farko kafirci na biyu a matsayin sana'ansu ne wacce da ita ne suke rayuwa na uku sai tarsashi da suke samu an tarsasa su daga shugabanninsu an gano wannan da kyau ku harka ne mai wahalan gaske kuma za ka ji shi ma arraf ko kahin da yake wannan aiki shi ma wahala yake yi shi yasa idan aka samo magana jenu kwaya ɗaya to sai sun ƙara mata ƙarere nawa kusan ɗari ya danganta dai ga yanda shi bokan ya raina masu sauraron shi idan rainin ya kai ƙololuwa ya ƙara ɗari in kuma gan ku da yan hikimomi ya ƙara hamsin ko ishirin ko talatin ko biyar kun gano wannan da kyau ku gwargwadon yadda ya ɗauke ku ƙeda humai gwargwadon yadda harkan yake ta ma shi matsafi ko tsaban matsafi ba a sama ke zo mai da labari ba shi ga hanyoyin da yake bi nan shi boka ya haɗa tsafi kuma ya haɗa mai a sato mai ji a kawo mashi shi yasa mata sun fi zuwa wajen kahin shi sahir bai cika business da ƙananan ƙwari ba mun gano wannan da kyau ko shi baya business da ƙananan arna sai manyan idan ka ji an ce a yanko kai a kawo sahir ne in ka an ce a kwakulo ido ko a ciro nono ko farji ko azzakari ko maraina waye sahir ne shi kahin shi ɗan ƙaramin iskanci yake shi ne a kawo kaza mai wake-wake a je a zo da akuya ya harara garke shi ɓarawo ne macuci ne ɗan damfara ne kawai kun gano wannan da kyau ba kasafe yake sa a wancan manyan arnancin ba idan gaga kahin yana waɗannan abubuwa to riƙaƙƙen sahir ne ya haɗa abubuwan guda biyu ne gashi sahir gashi kuma kahin amma duka sunayen guda biyu suna ɗaukan junansu idajtama'a iftaraka wa izaftaraka ijtama'a ana iya cewa sahir ana nufin kahin ana iya cewa kahin ana nufin mai sahir amma in sun haɗu ne sai kowanne ka ware mai aikin shi to ga wasu daga cikin hanyoyi da suke bi wajen neman aljanin da za su yi masa aiki mala ya ce minas saharati mai yartadil mushafa daga cikin bokaye akwai wanda domin ya sami isa fadin shedanin aljanin da zai samu ya rika mai hidima ko ya sa ƙananan muridai ɗin shi suna maboka hidima akwai wanda sai ya taka ƙur'ani fika da maihi a tafin ƙafan shi ya da bihil khala'a ya taka ya sa kaman takalmi ƙur'ani izifi sittin zai ɗaura sittin ƙafan dama kaman takalmi sittin ƙafan hagu ya fito tun daga ɗakin shi yana faɗin kalmomin shirka yana zagin Allah yana zagin annabi yana ɓatanci da cin mutuncin alƙur'ani da sunna yana takawa har ya je bayi ya tsuguna a tsakanin shadda kuma ya kashi an gano wannan yana kashi ma yana tsilla mu ƙur'anin mai fitsari a lokacin da yake wannan aikin ɗayan biyu ko dai ya samu an ba shi password na isa fada ko kuma ya zama sai ya gama ya koma kan buzun wuridin shi to a lokacin ne zai ga an buɗe mai wata hamshakiyar fada a gaban shi ya ji ana mai kirari ana mai jinjina cewa ya kai kafir kafir namijin kafiri to ka iso fada irin daga lokacin sai ga karaga ya ga sarkin aljanu a lokacin ne za a tattauna a yarjejeniyan abubuwan da zai rika yi musu su kuma ga abin da yake so a rika mashi kun gano wannan za a tsara mashi yanzu wannan hanyar nemo waɗannan aljanun ko ƙwaya ɗaya ne in yayi ya gama shi yasa za su ce mu mun je wajen matsafi mun je wajen boka mun je wajen kaza ba mu ga taka Kur'ani ba sanda zai taka a gaban ka zai taka ya riga ya gama wannan abun sai dai a gaya mai idan kana son aljanin ya zo to ga wata kalma da za ka faɗa ƙila yaren aljanu ne za a gaya mai amma abin da ke kunshi a cikinta mai yiwa zagin manzan Allah ne yana zagin manzan Allah ko ya zagi Allah kawai sai a nuna mai wannan fadar sai ya gaya ma sarki abin da yake so a yi mashi sai sarki ya ce to akwai muridan aljanu da za su yi wannan aikin guda biyar za ka zo za ka kawo abu kaza da kaza da kaza idan aka ce yanka jariri ne shikenan idan aka ce ye kaza ne ye kaza shikenan kun gane to shine zai gaya maka kai aikinka zai yiwu to amma rafanai sun ce sai an kawo jariri sabon haihuwa an yanka shi a mararraban hanya kai za ka kaje ka yanka ne kawai su abin da suke so ko shine ka tabbata ka zama ɗaya daga cikinsu da za ka taya su zama a jahannama kuma sannan sanda kake yanka za a je su tara jinin amma dai ba dai ka kashe mumini ba ka shiga matsala jama'a mun gano wannan dangane da yadda suke kiran shaidanin aljanin akwai kuma wani hanyar wuridi irin nasu na tsafi kaga yanzu ya shiga wata fadan ko to yana sai ya je wata fadan za a ce ƙa'idan shiga wannan fada to shi ne ka je ka samu alkur'ani izifi sittin aƙalla guda uku ɗaya ka sa shi daidai ka yi matashin kai da shi guda biyu kuma ka shimfiɗa su har zuwa dubara mun gano wannan da kyau ku ko a ce ka jera ƙur'anin tun daga matashin kai matashin kai har zuwa setin dubara sai ka je ka zo da karuwa ka kwantar da ita kan alƙur'anin ka yi zina da ita kana cikin yi shaɗanin aljanin za su bayyana an gano wannan ko kuma abubuwa iri-iri za a sa mai a ce abin da za ka yi sannan a rika taimaka ma da wannan aikin ka je ka mai yadda ka haifa ciki karka yadda ta haihu sai a je a yi kokari a zubar da cikin wannan dago-dagon na jini da tsoka da waye da waye a zo a kirɓa shi a cikin turmi sai a ɗauki wannan dago-dagon jinin da sauransu karka bin falle bayan falle na alkur'ani kana shafawa ana ba shi wuridi da zai faɗi na zagin Allah da zagin manzan Allah da zagin alkur'ani da cin mutuncin addinin musulunci da sunna yana wani aikin za su bayyana akwai wanda za a ba shi irin wannan asirin da wannan tsafin a ce abin da ake so da shi shine ya sami karamar yarinya wacce ba doji shekara uku shekara hudu shekara biyar ba karama dai da bata balaga ba suna faɗin adadin shekaru a ce abin da ake so da shi shine ya kokari dai yanda zai yi ya zo da wannan yarinyan ya lalata da ita jinin da zai fito a gabanta ya tara ya zuba a kan alkur'ani abin da ake so kenan ko kuma ya ɗebi jinin yana rubuta alkur'ani da shi to kowane aljani da kowane sarkin aljanu wanda yake wannan harka na tsafi to akwai hanyoyin da ake bi shine na sallaman shiga fadarsu to kuma dole ne sai shi wannan boka ko matsafi ya bi ta wannan hanya ne sannan zai isa ya gana da aljanin sannan a kulla wannan alkawarin yarjejeniyan aiki da taimakon juna sannan sai a bashi kalmomin sirri da zai rika faɗa a duk sanda yake da bukatan a zo a yi mai aiki yana faɗan wannan kalmomin sirrin to wannan shedanin boka shedanin aljani zai bayyana to haka duk kullum fa za a yi aiki sai an faɗa ai sai an yi tsada kun gano wannan da kyau ku kar ku ɗauka kawai tsadan farko shi ke ya ci gaba da cin banza ai ba bayan shi bane su ma aiki suke yi duk sanda sabon job ya zo to sabon agreement kuma za a kulla an gano wannan da kyau ku kamar kai ne yanzu dan katar dan tasi ka biya kuɗi ya ɗauke ka ya kai ka kaduna goban za ka koma kaduna sai ka ce ba jiya na biya ka ba sai ka ƙara biyan me wasu kuɗin shi sa za ga wani lokaci bokan bokanci yana ƙara me yana ƙara tsada wani lokaci ya sama wani lokaci ya me ya ƙasa gwargwadon canji da kuma tsadan dala an gano wannan da kyau ku ta ka ce za a muku bayanin hanyoyin za ku yi mamaki Allah za ku yi mamaki wanda za a ce kawai so ake yi a je a zo da kwanyar mutum ko a zo da kokon kanshi a bude a sha giya a ciki kun gani ko a ce dole ne kana son wannan mukamin sai ka zo da kokon kai na mutum da aka kashe shi yau aka fafa kokon sannan wannan kokon kan ya zama an cika shi da jinin mutum ba wannan ba wani mutum sannan ka zo ka taka alkur'ani izifi sittin dama da hagunka ka fara zuba wannan jinin a kanka har sai ya dalalo a kanka ya bi jikinka kana tsirara wannan jinin ya rika sauka kan alkur'ani kana faɗin abin da ka ga dama na ɓatanci wannan ba bokan ne lokaci ake sa shi yin wannan ba wanda ya je wajen bokan yana neman wata bukata shi ma sai a sa shi sai wannan abin a lokaci kuma bokan ne da kan shi zai wannan saboda ya samu so shaidanin aljanin su zo su zama da zimman za su yi mai aiki Allah ya kiyaye shi sai da aka samu boka daya a unguwanku kun shiga bala'i faɗi gyal zai zunguro muku musiban da ba za ku ya ɗauka ba yasa duk inda boka yake hukuncin sha addinin musulunci shine a kashe shi Allah ya taimake mu wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qazara daga cikin waɗannan bokaye akwai wanda shaidanin aljanin za sa masa sharaɗe cewa muddin suna son a taya su aiki to dole ne sai sun rubuta alkur'ani da fitsari ko da jinin haila ko kuma a samu zawo ko a tsinka kashi a zuba mai ruwa kana dangwalin shi kana rubuta ayatul kursi mun gano wannan kuma ga gama gaba ɗaya sai bokan bayan ya rubuta wannan an shiga ya samu isa zuwa ga fadan sai a ce to duk sanda wani ya zo kafin mai mai aiki sai an kawo jinin haila an rubuta alkur'ani da shi a wanke a bashi ya sha shi sa ko masu shan rubutu ku hankali da wasu abubuwan da kuke sha Allah madaukin sarki ya sauwaka wa minhum daga cikin ire-iren waɗannan bokaye mai yaktubu ha bidamil haidi akwai waɗanda suke rubuta alkur'ani da jinin haila kamar yadda muka yi bayani a baya wa minhum man yaktubu ayatul qur'ani ala asfali qadamaihi daga cikin bokayen akwai waɗanda suke rubuta alkur'ani a ƙasan tafin kafansu za a zauna a ce a rubuta fatiha ko a rubuta qul huwallahu boka ya rika yawo da wannan yana takawa kafan shi dan dai kawai ya samu aljanin da za su zo su yi mai aiki wa minhum man yaktubu al-fatihata ma'qusatan daga cikin su akwai waɗanda za su ce sai an rubuta fatiha a jirkice mun gane yanzu ƙarshen fatiha ba shine ghairul maghdubi alaihim wala dallin ba ba nunun bane a ƙarshe sai ka fara rubuta ta a farko me yake bayan nunun ba ya'un ba sai ka sa ya'un ɗin kuma ba wai ana sa su ne a jera ba ne a farfashe za ka sa su mun gano wannan ba nunin haka take ba to nunin za ka sa kawai sai ya'un sai lamun sai zadun sai lamun sai alifun ka gano wannan haka za ka rika sa su kaga a ƙarshe suke ku sai ka fara zubo su a haka shi yasa idan baka san wannan ba idan aka buɗe laya aka kawo aka ce ma gata wanda ya san me aka yi zai iya gane wani irin tsafi ko wani irin asiri aka yi mun gane wannan akwai hanyoyin hada wannan duka akwai hanyoyin da ake fara hada kalmomin ta tsakiya ko wanda ake hada su ta ƙarshe ko wanda ake hada su ta farko dole sai wanda ya iya abin shi zai gaya ma yadda ake yi yanzu da aka rubuta fatiha ma'akusa in kana son ka gane fatiha ne ko ba wahala za ka iya ganewa mun gane wannan da kyau ko da yanzu aka zuba haruffan gasu nan a watse ba ka iya ganowa ba domin kaga ga yadda aka fara in ga tashi ba nunin ba ne to nunin ɗin nan ƙarshe za a kawo ta na biyu sai ka jona ta a bayan wannan wancan sai ka jona ta a bayan wancan kun gane wannan ƙarshe zai gane dalin ne a shi da haka da haka sai ga ƙur'anin ya fito nit in kuma sunan wani aka rubuta ana son a yi ɓaddabami za a yi mai wani asiri ko wani abu shi ma da haka yake bayyana allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ومنهم من يصلي بدون wudu'in daga cikin bokaye akwai waɗanda suke sallah ba tare da alwala ba shi baya alwala samsam haka yake an gano wannan haka zai zo kulle yana muku sallah ba alwala in mutanen can ne kana taba shi ce maka shehu ya roƙa musu wa minhum man yadhillu junuban gane daga cikin su akwai wanda kuma yake zama tattar cikin me cikin janaba shi dan iska ne boka zai gaya mai kada ya sake wankan janaba baya wankan janaba in ya kwanta da matan shi oho in wata ma mai kajeren hankali ne mararaban lahira tana zuwa boka zai zina da ita ke za kashi casa'in da tara na matan da ke zuwa wajen bokaye ka bincika suna zina da bokaye ka bincika ko uwarka ce an gano wannan kashi ɗaya ne ba sa yi in bokan ya ganta ta riga ta manyanta ko ba ta da kyau ko ya ganta kazama to zai kokari ya kauce ma wannan amma ya ganta da ɗan tama ne haka to zai ƙoƙari ya haura an gano wannan da kyau ku so tun da allah ya duniya bai taba boka mutumin kirki ba mutumin da yake zagin allah wa minhum man yadhbahu lish-shaytani daga cikin bokaye akwai wanda yake ma shedanu yanka fala yazkuru ismallahi inda dhabhi bai ambatan sunan allah yayin yin yankan ya ce ka kawo ragon kana kaiwa da sunan shedan za a yanka ragon a yi ma'alla tsafi ka gaya mai yadda za ka tsira annabi ya ce duk wanda ya je wajen boka sai an kwana arba'in yana sallah ba a karba ungo ka je wajen boka ya faɗa ka yadda ka zama tsantsan kafiri wancan ya je boka ya faɗa bai yadda ba to sai an ma hukuban kwana arba'in kana sallah ba a karba amma in ka sake ya faɗa ka yadda to ka shiga matsala Allah ya kiyaye wa yurmi zabihata fi makanin yuhaddiduhu lahu shaytanu wannan dabban da aka yanka da wani suna wanda ba na Allah ba shedanin aljanin ne zai haddade ma boka ga inda zai je yadda ita kun san a hadisi annabi ya ce idan aka yanka dabba da sunan Allah ƙashin da mutane suka yarna wannan dabba idan musulmin aljanu sun gani to in sun ɗauki wannan ƙashin zai koma da tsoka a ciki to wannan dabban da ka bayar aka yanka ba da sunan Allah ba za a ce ka je kai ta waje kaza to ka kai ma shedanin aljanu dabban walima ne da su ba sa cin dabban da aka yanka da sunan Allah sai wanda aka yanka da sunan shedan an gano wannan kaga bala'i cikin bala'i musiban boka da mai zuwa wajen boka hauhawa take yi kamar musiban karuwa ce karuwa za ta yi zina na farko ta shiga bala'i na biyu za a ɗauki kuɗi a biyata ta ci abinci da shi musiba annabi ya ce duk tsokan da ta gini da haramun wuta ita ta dace da ita karuwa da ta zina ta samu kuɗi za ta sai tufafi da wannan kuɗin ko da sai man shafawa ko kayan kwalliya ko mai ko mai da wannan kuɗin ko to ta shiga musiba an gane wannan wannan abin in yana jikinta duk ibadan da ta yi allah ba zai karɓa ba yasa ba ta inda za ta fita ta sa kanta cikin musiba musiban da ba zai taba kare mata ba an gano wannan tana nan da wannan shegantakan mai yiwa karuwa ce mai yanci wacce take kwana gidan iyayenta ta je ta ɗauko cuta wani ya ɗauka salaha ce je ya aure ta ta je ta kai musiba gare shi ya ɗauki cuta ya mutu ta kashe mumini ta ƙara kwadawa cikin ramin hallaka kuma wanda babu irin shi kisa idan ka ji shari'a ta ce kada Allah ka tsaya kada amma san abun duniya ya kai ka cikin bala'i ka je bakanka cikin musiba Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ce wa minhum man yukhatibul kawakiba daga cikinsa akwai wanda zai zo yana magana da taurari wa yasjudu laha min dunillah yana masa sujjada ba Allah ba wasu shedanan aljanin za su ce in kana son zo su yi maka aiki to ka hau rufin gida shine a da sai a ce an ga liman akan soro yana wuridi mun gane wasu kuma shedanan aljanu za su ce ya hau bishiya an gane wannan shine sai ka ga boka ya dare dare cikin dare akan me akan bishiya ka ɗauka ko zai ciro wani abu ne taurari yake magana da su yana masa sujada an gano wannan kuma wallahi duk mutumin da ya shiga wannan harkan ku a tsiyace ke koma ga Allah wallahi malam a tsiyace ba bokan da Allah yake marufin asiri so da ya gama tsokanan Allah ya gama shiga gonan Allah ya je ya yi borus a fadan Allah to ko sai Allah ya nuna mashi wallahi bai isa ba mala ya ce wa minhum man ya'ati ummuhu aw ibnatahu daga cikin su akwai wanda yake zuwa ya zina da uwar shi ko yar shi yar shi na cikin shi idan kwanakin baya wai ana magana wai ga wani can yana zina da yar shi har ya mata ciki ya waye ni da ji kawai dariya ya bani musamman su wanda suke ba labarin suna alhini in sun san wannan sun san inda aka dosa shaidanu ne suka ce mai ga abin da zai je kawai wa minhum man yaktubu talasman daga cikin sa ko wanda za a ce je rubuta irin wannan hatami din hatamin annabi yusuf annabi dauda aha da dai sauransu a ce wai wai kana neman aure kana neman soyayya wai sai a je a ce ka je ka dauko ayan qur'ani wa alqaitu alayka mahabbatan minni mahabbatan ɗin nan sai ka min jayen babba sai ka rubuta sunanka minni ka yi min jayen babba sai ka rubuta sunanta ajin mashirmanci yanzu kana nema a so ka kawai me za ka nema a wannan lokacin sai a ce takardar da aka rubuta wannan za a maka laya da shi ko kuma a ce ka kona takardan sai ka nika tokan sai ka rika mai tozali da shi shine kefil ko kuma a ce ka je ka zuba a cikin kwalli haran kun ji shiriri ta mana shi yasa da'awan ahlus sunna ba karaman alheri bane da ta zo ta maganin waɗannan abubuwan baki ɗaya al'umma aka kula da tattalin arzikinsu da kuma lafiyansu Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce za a rubuta wannan ɗilasman ne bi alfazin ghairi arabiya da wasu lafuzzan da ba na larabci ba ta hamilu ma'aniya kufuriya suna ɗauke da wasu ma'anoni na kafirci ta kai mamaki ba larabci ba ne ya baga-baga ya ilu ya wa kaza ya kaza kun za ku lokacin da wasu ka ce za su gama da ni ranar za a buga ta bayyada cikin dare suke ta baga-baga da asuba na fito na banke su da disan manzan Allah gano wannan da kyau wallahi ba la ne wanda ga cikin su ya ce kai a ya tsaye kake ya ce me ya faru ce ai jiya da daddare na kira ka na gan ka tsaye na watso maka kibiyoyin tsafi yan ce baka gana kauce bai ce ai na ga ka kauce ka watso wasu masu na ce fakaryacin banza ƙarshen ta shaidanin sun nuna mai wannan wala baka sani ba ila azkar ɗin da kake Allah ya kiyaye ka ce wallahi mun kira ka ka bayyana ma magan ka tsaye ka watso kibiyoyi maga ka kauce ni ko wance baga na watso masu bai ce na gani ni ma sai na kauce ce ka kuru tunda da harka ce kawai ta cuwa-cuwa ko bai ga komi ba zai cewa ya gani ina ba ta bin gane wannan Allah madauke sarki ya sa mu dace mala ya ce min huna to daga nan ne ta bayyana lana annal jinniya zai bayyana ma kaga aljani eh la yusaidu sahira bai kawo maboka taimako da agaji akan aikin da yake yi wala ya khadumuhu bai mai hidiman komi illa bi muqabilin fashe shi ma sai in akwai abin da za a yi mai ne wa kullama kana sahiru ashadda kufuran duk lokacin da boka ya zama kafircin shi ya nutsa kana shaitanu aksara ta'atan lahu to shaitan yafi yawaita yi mai da'a sai ga an ce aikin wani yafi wa asra'u fi tanfizi amrihi kuma suna yin gaugawa wajen zartar da duk umarnin da boka yake mai wai za kassara sahiru fi tanfizi ma amarahu bihi shaitanu amma duk lokacin da ya zama bokan yana rawan kafa yana sanyin jiki wajen zartar da umarnin da shaidanin aljani yake bashi min umurin min umuri kufuriyatin min umurin kufuriyatin na wasu al'amuran kafirci kasan akwai abin da za a ambata ko da kai kafiri ne sai ka ji nauyin yin shi an gani bokan yaga anya ayi kaza to in yana ma boka irin aljani irin wannan saba umarnin imtana ash-shaytanu min khidmatihi shaytanin aljani yana kin yi mai hidima wa sa amrahu kuma yaje saba umarnin shi fasahiru mala yace kaga boka wash-shaytanu da shaytanin aljani qarinani abokan banna ne iltaqaya ala ma'asiyatillah wanda suka haɗu domin saba ma Allah Malam Wahid Abdussalam Bali yace wa idza nazarta ila wajhi sahiri duk sanda Allah zai sa ka kallo wani boka da ka sani ya tabayyanu laka sihhatu tabayyana laka sihhatu ma zakartu mala yace ingancin abin da na ambata ko zai bayyana maka haisu ta jidu zulmatal kufure ta yadda za ga duhun kafirci masdulatan ala wajehi ya yi mai annakiya a fuskan shi ka annaha gamamatun sauda'u kai ka ce bakin girgije ne boka ko ya fi zaba ya haske ka gani sai ka ga annakiyan kafirci da fushin allah a fuskan shi wa'iza a rafta sahira an ƙurbin da a ce za ka san wani boka kusa da kai ta ji duhu ya ishi fi shaƙa'i nafsiyin za ga yana rayuwa cikin rashin daɗin rai ma'a zaujatihi wa auladihi tare da ‘ya'yan shi da matan shi bal ma'a nafsi kai hatta da kan shi ma fahuwa la yastati wa an ya nama hadi albal boka bai iya bacci hankali kwance murta'ad damir a natse bal innahu yafza'u fi an-nawmi marratin wa marratin yana bacci ga zaga yana tashi firgigib adif ila zalika ka ƙara ma anna shayatin kaseeran ma tu'dhi auladahu so da dama waɗannan ƙananan aljanin da suke mai hidima hidiman da yake yi fada ake kaiwa mun gano wannan da kyau ko kako duk abin da suka bi shanin sarki ba su dawowa to su waɗannan ƙananan suna sa ran in sun mai hidima akwai abin da zai ba su sai ya hana su dan boka marowaci ne to shine sai su riga fanshewa su riga dan tsungulin shi suna dan muntsulin shi suna mai cakulkuli ko shi ko matan shi ko yayan shi shine ga yana ana cutar da iyalan su wa zawjatuhu da matan shi wa tuqi'u bainahum ash-shiqaqa wal khilafa kullun za gan shi na samun sabani da matsaloli iri-iri tsakanin shi da iyalan shi tsakanin shi da aminan shi tsakanin shi da shi kanshi ma za ga bai da kanshi ba wa sadaqallahu al-azim al-qa'il hakika Allah madaukin sarki yayi gaskiya da ya ce wa man a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka duk mutumin da ya kauce ma ambatanmu ya nashi abu to ko tabbas za ka same shi cikin mai cikin kuncin rayuwa shi sa karka sake ka saka kanka cikin abin da ya saba ma Allah cikin alkur'ani ya saba ma annabi cikin hadisai sannan ya saba ma ijma'ul umma da abin da yake kiyasi ne sahihi in ka kuskura wallahi sai ka raye cikin kunci sai kara ya cikin matsala sai Allah maɗaukin sarki ya jefa komi naka cikin garari ko da ko yanzu kana ganin a ba matsala komi kana ganin shi haja-haja abubuwa suna gudanuwa wallahi ƙarshe sai Allah ya saka ka cikin matsala wasu daga cikin 'yan siyasa da suke cikin matsala yanzu mafi yawancinsu tsaface-tsaface da suka riƙa yi ne Allah maɗaukin sarki ya sa shi ɗin yi masu talala suka faɗa ramin shi suka taɓa kuɗin gwamnati don Allah ya fara ɗanɗana masu matsala tun a nan kafin in an je lahira ba su tuba ba azaban da ke can kuma tana da tsanani Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne mara ya ce fassihiru ibaratun an aza'imu warruka wa uqadin yu'tharu fi badnil mashuri menene sihiri ibaratun an aza'imi shine wasu karance-karance ne warruka da wasu 'yan addu'o'i wa uƙadin da ƙullace-ƙullace a kama zare a ƙulla yu'athiru fi badnil mashuri wannan abin da gaga suna yi ko a ɗan karanta ana tofawa wa mun sharrin na fafati fil uƙadi sharrin 'yan sihiri da suke tofawa wannan ga ƙulla zare da suke yi ko ƙulla igiya ko kaza to wannan sanda suke wannan abin yana tasiri gawa ga shi wancan da ake masihirin ne shi ne za a shirya tafiya kamfen sai a ce oga ya kasa fitowa ya gaji ko zazzabi ya rufe shi sun je sun tofe shi ne kawai abin da za ku yi karanta mai falake da nasa kafa sha ɗaya an gano wannan da kyau ku a yi ƙulhuwa in bai ba karanta kursiyu a hada da amanar rasulu a samo ruwan magarya a karanta bakara a karanta waɗannan ayoyi a cikin ruwan a bashi wanka da shi ya sha shi kenan magana ya kare sai ga tashi ya gagije ya ce a aje mai duro sai ga ya tsalla kawai ya haye shi amma da sun kwantar da shi sai za ka saukar da falaki da nasu maganin in tsurku Allah madaukin sarki ya samu dace yau haka je neman aure kaji ka gaji baka je ba abokin hamayya ga kuma ya je me kenan amma tsurku Allah shi kyauta bil katali wani lokaci a kashe ka aw bil maradi ko a sama rashin lafiya aw bil ikhlali bi aqalihi ko a raba mutum ma da hankalin shi kwata-kwata aw yufarriqu bayna zawjaini ko ayi abin da zai raba tsakanin ma'aurata biyu kiri-kiri ka rasa ganin me matarka tema ka tsane ta ita ta kasa gane me aka yi mata ta ji ba ta son ka dare ɗaya wani irin ƙiyayya kawai sai ya faɗo ko rasa gane wajahin shi da akwai wannan shi sa in ka ji irin waɗannan abubuwan yana faɗo ma a ranka ko ka yawaita ta'awuzi da yawaita azkar safiya da yammaci Allah ya kiyaye mala ya ce au ya akhudhu zawji an zawjatihi kwaya mutum tsafi ƙiri da muzo ga matan shi lafiya lau kuma yana lafiya lau ya kasa kusantanta fala yastati ulwusula ilaiha ba zai iya zuwa wajenta ba har ya iya kwanciya da ita ko kuma ya kasance tana gari kaza iri kiri sai ji bai iya zuwa garin dole kawai ya bar garin da take kuma ana kiran sunan wannan garin ko wani dalili daga cikin dalilai da zai iya cewa ya je garin sai ji gaba ɗaya baya iya wani kataɓus ko wani karsashi na zuwa gaba ɗaya ji ba garin ma bai ran shi balantana ita mala ya ce ƙala ta'ala allah madaukin sarki ce wa min sharrin nafafati fil uqadi ka nemi tsarin mata masu sihiri da suke yin tofi akan kudurce-kudurce da kullace-kullace waɗanda suke yi in sun yi kullun sai su buga sai a tofa tsafi haka suke yi ya ne a sawahir matsafa ba wai mata ne kaɗai suke tsafi irin wannan ba hadda maza suna irin wannan tsafin kuma mugun asiri ne wannan da in ya rike maka gwiwa ko wallahi sai dai Allah amma akwai irin waɗannan asiran da wasu suke kuma yana backfiring ya komo masu kuma shi yasa duk wanda ya san ya taɓa yin tsafi ko ya shirya akwai yiwuwan watan wata rana wannan tsafin sai ya dawo mashi shi yasa idan Allah ya ce karkai abu zaman lafiyanka karkai kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ce fasahiru ya aqidu al-aqd bil khayt boka so da dama yana yin kulli da zare summa yanfusu fiha min riqihi sai tofa ya mun bakin shi a jikin wannan kullin da yayi wa yasta'inu bi shaytani yana wannan ta hanyar neman agajin shaidan ne wa yu'assiru hadha bi iznillahi fil mashuri da iznin Allah Allah na iya bada dama wannan abin ya tasiri a jikin wanda aka yi masihirin imma katlan ko dai a kashe shi wa imma maradan ko a sami rashin lafiya wa imma tafriqan bainahu wa bain habibihi ko a raba tsakanin aboki da aboki wa imma an yamna'ahu an zawjihi an zaujatihi ko a hana shi saduwa da matan shi fala yastati'ul wusula ilaiha ba zai iya kaiwa zuwa gare ta ba sam duk yanda aka yi wane kaza sai ci a a rabu da shi yana da uzurori iri iri da zai kawo ya iya kaucewa an gane wannan da kyau ku ko a ce misali kai ma'aikacin gwamnati ne weekend kake zuwa gida a can wajen aiki kwana biyar lafiya lau kake amma kana isowa gari sai zama da kai da jiƙaƙƙiyan zani duk ɗaya kuki ba ka iya komi sha'awa can ta ishe ka allah allah kake juma'a da yamma ka shigo gari kuma ka shigo kuma ba bayani yana iya faruwa ko kana shigowa zazzaɓi ya kwantar da kai madadin a nemi kai haske kuma sai kai kake nema likita ya haska ka kana barin garin kuma sai ka ji ka lafiya ne duk bokaye suna wannan yasa mutumin da bai kulawa da azkar bai tsara karatun alkur'ani bai kiyaye sallah cikin jam'i bai kokarin tsayawa inda masu gaskiya da mutunci suke Allah duk waɗannan abubuwan cikin sauki za su za su ragargaza shi su fita da shi cikin hayyacin shi ya rasa inda gaba yake ballantana inda baya yake Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم